تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau shida ga watan ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau ishirin da uku ne ga watan biyu lissafin miladiyya shekara 2026 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko ya sake cikin wannan masallaci na masjido Mus'ab bin Umair da ke unguwar Kofar Gabas cikin garin Azare jihar Bauchi domin tarjama ma'anonin Alkur'ani. Muna karatu cikin suratul Baqara jiya mun ajiye karatu aya ta ɗari da hamsin da bakwai yau kuma za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da takwas Allah maɗaukakin sarki ya ce inna safa wal marwata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah lalle dutsen safa da marwa jabalani bi makka duwatsu biyu ne da suke makka min sha'airillah ay min a'lami dinihi suna daga cikin alamomin addinin Allah wajen da ake bautawa Allah jam'u sha'ira abinda yake faruwa shine urwatu bin zubair shi dan yar uwar Aisha ne radiyallahu anhu an an an an anha sai yake cewa Aisha Allah madaukakin sarki ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima shi sai ya fahimci cewa babu laifi ga duk wanda bai yi dawafi tsakanin safa da marwa ba wato bai sa'ayi ba wato ba shi da zunubi sai ta ce ya bin ukhti laysat kama qult ya kai ɗan ‘yar uwata ba kamar yadda ka faɗa ba ne ba haka al'amarin yake ba. Ta ce, Asali aya ta sauka ne a kan mutanen Madina, su sun kasance suna da gunki manata. To, a jahiliya suna girmama wajen zo su masa yanka. To, da suka musulunta, kafin su musulunta kenan, da suka musulunta sai suke jin kunci. su zo kuma su yi ɗawafi a wajen suke shiga wani yanayi da ba daɗi to shi ne sai Allah maɗaukin sarki ya saukar ya ce inna safa wal marwa lalle dutsen safa da marwa min sha'airillah waje ne alamu ne alamun waje bauta wa Allah a wajen saboda haka لا من شعار الجاهلية الداخلية سيتي فمن حج البيت أو ائتمر أي تلبس بالحج أو الأمرة duk wanda ya gauraya da aikin hajji wato duk wanda ya je yin aikin hajji ko umara ya nufase su da yin ziyara wa fi hadha ithbatun lil hajji wa lil umara fil islam wannan ayat tana nuna cewa lalle tabbas akwai tabbatar da aikin hajji da umara a musulunci فلا جناح عليه أي لا إثم عليه أن يطوف بهما باب لفي dan ka je ka yi ɗawafi ka yi sa'ayi, bi an yas'a bainahuma saba'an, kai sa'ayi tsakanin safa da marwa wato kewaye bakwai, da safa ake farawa, in ka je marwa ka yi ɗaya, in ka dawo safa ka yi biyu, in ka koma marwa ka yi uku, in ka dawo safa ka yi fudu, in ka koma marwa ka yi biyar, in ka dawo safa ka yi shida. in ka koma marwa ka yi bakwai to shi ne yadda ake yin sa'ayi amma shi ɗawafi yadda ka fara sai ka yi 36 mi yawa sai ka zagaya yadda ka fara in ka dawo dan to shi ne ka yi ɗaya to amma shi sa'ayi in ka fara daga safa da ka je marwa ka yi ɗaya in ka dawo safa ka yi biyu to shine Allah madaukin sarki yace mutum yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa bakwai saboda haka wa fihi bayanul lima karahul muslimuna dhannan minhum anna dhalika min amril jahiliya cikin haka akwai yadda musulmai suka kyamaci na wancan lokacin suka zaci cewa shi wannan sa'ayi din yana daga cikin al'amura na jahiliya لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون bihima, domin mutanen jahiliya sun kasance suna dawafi a wajen wa alaihi ma sanamani kuma akwai gumaka guda biyu da suke girmama su a wajen suke yin musu yanka ma dan su to sai Allah madaukin sarki yace a wannan alama ce daga alamomin addinin musulunci babu laifi idan mutum ya je aikin hajji ko umara ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa. E, rukunin rukuni ne, wa bayyana sallallahu Alaihi wasallam farbiyyatihi bi ƙaulihi, manzan Allah ya bayyana wajabcin sa'ayi wato a tsakanin safa da marwa da faɗinsa da ya ce, Is'au, fa inna Allah ka taba alaikumus sa'aya, ku yi sa'ayi Allah ya rojabta muku yin sa'ayi. Rawahul Baihaqi, Imamul Baihaqi ne ya fitar da shi, ya ce hadisun sahihun, hadisi ne ingantacce. Rawahul Baihaqi, Imamul Baihaqi ya fitar da shi, lambar hadisi na 1698. Wa akharajahu Ahmad fi musnadihi, Imamu Ahmad ya fitar da shi a musnad ɗinsa, lambar hadisi na 1072. والدار القطني في سننه دار القطني ما يفتد da shi a cikin sunan nashi lambar hadisi na 85 min hadisi na'am habiba bintu abi bintu bintu abi minene na'am radiyallahu anha Allah madaukakin sarki ya wajabta sa'ayi wa man tatawwa'a duk wanda yayi tatawwu'i ai ya ƙara aikin alkhairi eh yace khairan bi khairin ai amalin malam yajib alaihi min tawafin wa ghairihi ya ƙara wani aiki wanda ba a wajabta masa ba na dawafin da waninsa kamar yayi dawafin fiye da bakwai din ko kuma wani aikin alkhairi fa inna allaha shakirun li amalihi Allah zai gode wa wannan aikin nasa godiyar Allah kuma ita ce bi ithbati alaihi ya baka lada akan aikin da kai alimun bihi kuma Allah madaukin sarki yana sane da shi wa idza kana Allah tabaaraka wa ta'ala yashkuru abdahu idan Allah madaukin sarki ya kasance zai gode wa bawansa allazi ata'a amrahu wanda ya biyayya a umarninsa wa tatawwa bi khairin fihi ya aikata wani aiki na tatawwi na nafila na alkhairi kama za yanbaghi an yasna al-abdu li rabbih allazi khalaqahu wa sawwahu to menene ya dace ga bawa ya aikata ma ubangijinsa wanda Allah madaukin sarki shine ya halicce ka kuma ya daidaita ka ya ciyar da kai ya shayar da kai ya shiryar da kai ila sabilin zuwa ga hanya wanda za ta kai ka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki hanyar da za ta kai ka ila sa'adatihi zuwa ga arzikinsa wal aqibatul mardiya kuma ta kai ka ga wato ƙarshe wanda Allah maɗaukin sarki ya yadda da shi hunaka mujalul nam shine yayi baka yake cewa yambagi an yakuna al-abdu muti'an li rabbih ya dace bawa ya kasance mai biyayya ga ubangijinsa shakiran lahu mai gode masa mai gode masa falyakul lisanahu lisan hali shine Allah yace inna salati kace lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata gaba ɗaya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su ga Allah suke ubangijin talikai bi ma'ana sallah za ka yi sallah ne dan Allah ba dan kowa ba ba dan ana ganin ka ba duk rayuwarka za ka ɗora ta ne yadda Allah ya ce haka ma ƙoƙarin mutuwarka za ka ɗora ta yadda Allah yake so sha'inam la sharika lahu baka tarayya da Allah da komai wa bidhalika umirtu ya haka Allah dan da haka Allah ya umarce ni yace wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon wanda ya fara miƙa wuya ya musulunta na'am saboda haka Allah madaukakin sarki abin da ya fi cancanta shine ka bauta wa Allah ثم إن الأمة لا يستقيم أمرها الأمة فا الأمر انت بزي سيبا الأمر انت بزي ديدي تبا إلا إذا كان أولو أمرها مستقيمين على سواء السبيل sai idan shugabanninta sun kasance suna tsaye a kayin shari'a a kayin daidai akan tafarki na ƙwarai to sai ka ga al'amarin al'umma ta shiryu. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, waje alnahum a immatan, sai muka sanya suka zama jagorori shugabanni, ya haduna bi amrina, suna shiriwa da al'amarinmu, wa auhaina ilaihim fi'ilal khairat, muka yi musu wahayin ayyukan alkhairi, wa iƙamar sala, da tsaye da sallah, suna tsaye da sallah, wa ita azzaka suna ba da zaka wa kanu lana abidin kuma sun kasance suna bauta mana wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi wa muslim fi sahihihi an amr bin al-as radiyallahu anhuma yaqul sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi Allah baya karɓan ilmi ya ƙwace shi ya fizge shi daga mutane walakin ya qabdul ilma yana karɓan ilimi ne bi qabdul ulama da karɓar malama wato da mutuwar malama hatta idza lam yatruku aliman har ya kasance ba a bar wani masani ba malami ba ittakhadha nasu ru'usan juhalan mutane sai su rike shugabanni jahilai fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin sai a tambaye su sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba fa aballo wa aballo su bata kuma su batar su bata sannan kuma su batar saboda haka wa qulu amriha hum ulama'uha wato majibinta al'amuran al'umma sune malama idan malama suka lalace suka zama ‘yan kwaram suka lalace ba su da sana'a suka lalace jira suke a miko suka lalace ba sa faɗan gaskiya suka lalace suka kom juyar da ilimin nasu ya koma tsafi suka bar shiriya suka bar amfani da alkur'ani da hadisi to al'umma ita ma za ta lalace, za ta bauce, za ta bauɗe. Wa katamul haƙa suka ɓoye gaskiya in harafatil umma, al'umma za ta kauce daga kan seti. za ta lalace Allah madaukin sarki yace walau rudduhu ila rasuli me zai hana kuma yadda al'amarin zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhu kuma yadda shi zuwa ga ma'abuta majibinta al'amura a cikin su la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum a wani waje Allah ya ce kuntum khaira ummatin ku al'ummar annabi ku ne fiyayyen al'umma ukhrijat linnas an fitar dan mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkari kana kuna hani da mummunan aiki wa tu'minuna billah kuma kuna imani da Allah walau amana ahlul kitabi da mazowa littafi yahudi da nasara ‘yan Kiristoci da Yahudawa da za su yi imani, lakana khairar lahum da shi ne ya fi alkhairi a gare su. Min humul muminuna a cikinsu akwai muminai da can kafin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam, wa aksaruhun fasikon amma mafi yawansu fasikai ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce min.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون
Sesuwa.
إلا الذين تابوا وعسلوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم Mhm.
وأنا التواب الرحيم
Allah maɗaukakin sarki yake ya ce, Innal ladhina yaktumuna an-nasa ma anzalna minal bayyinati wal huda. Lalle waɗanda suke ɓoye wa mutane abinda muka saukar na bayani da shiriya ka ayatin rajami kamar ayar rajami. Warada zalika fil hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi wa Muslim fi sahihihi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوداوا إن عبد الله بن عباس يهوداوا سكذو وجمع أيكي عليه الصلاة والسلام فذكروا له سكا أنبتا مسا أن رجلا منهم وامرأة زنيا wani mutum a cikinsu da wata mata sun yi zina. Faƙala lahum Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, ma tajiduna fit taurati fi sha'anir rajam me kuka samu a cikin at-taura dangane da sha'anin rajam fa qala nafdhihum wa yajl wa yajliduna wa yajladuna za mu kunyatar da su sannan kuma wa yajladuna a musu bulala fa qala abdullah ibn salam kadhabtum abdullah dan salam babban malami ne na yahudawa ya musulunta yace kun yi ƙarya inna fi rajamu a cikin attaura akwai arrajamu fa atau bit taurati sai suka zo aka zo da attauran wa nasharuha aka bude ta fa wada ahaduhum yadahu ala ayatir rajami akwai akwai abdullahi bin suriya sai ya dora hannunsa ya rufe ayar rajam sai ake karantawa kai kaji waiwayo zai sai ya dora ya rufe ayar rajamin sai ya karanta gabanta da bayanta. Faƙala Abdullahi bin Salam, na'am, na'am, sai ya ɗora hannunsa a kayan ayar rajamu ɗin. Da ya ɗora hannunsa aka ce ɗaya daga cikinsu shi ne Abdullahi bin Suriya. Sai Abdullahi ɗan Salam ya ce, Irfa ya daka, ɗaga hannunka, fara fa'a ya dawo sai ya ɗaga hannunsa, fa'iza fi ha ayatun rajimu. sai ga ayatul rajam faƙalo sadaka ya muhammad yahudawan suka ce kai gaskiya ya muhammad fiha ayatul rajam a cikin attaura akwai ayatul rajam fa'amara bihi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima sai manzon Allah ya umarni aka jefe su qala abdullahi ra'aytu alladhi ra'aytu ar-rajulu ya ya yajna'u ala alal alamra'ati yaqi harul hijara yace na ga namijin yana rufuwa akan matar yana tare mata duwatsun to wanda suka ɓoye wa mutane abinda Allah ya saukar na bayani da shiriya kamar ayar rajam wa na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura an bayyana da injila min ba'da ma bayyanahu lin-nas fil kitab bayan mun bayyana wa mutane a cikin littafi shine attaura awil injili ko injila awil qur'an ko kuma alqur'ani ulaika yal'anuhumul latu wadannan mutane Allah ya tsine musu ayyubi iduhum an rahmatihi tsinuwar Allah shine nisantar da kai daga rahamarsa wayal anhumul la'inun duk wani mai tsinuwa ma ya tsine musu al mala'ikatu wal mu'minuna mala'ikai da mu mala'iku da mu'minai aw kulli shay'in ko kuma duk wani abu da ka sani biddu'a alaihim bil la'ana ya musu addu'a da la'ana Abdullahi Na'am, akhraj al-Bukhari fi sahih. Imam al-Bukhari ya fitar da littafi cikin hadisi cikin littafinsa. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala: Laula ayatun fi kitabillah, ba dan wata aya daya cikin littafi ba, ma haddathtu ahadan shay'an da ba zan biya kowa labarin wani hadisi ba. Ita ce wannan ayar innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Har zuwa ƙarshe ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. ya ce ba don wannan ayar ba da shiru zan yi ba zan gaya wa kowa abin da na ji daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba amma malami idan ya sani ya yi shiru to bala'i in ya zo ta kansa yake farawa sau da haka inda ya kaga kuskure to karka shiru kai bayani ka faɗa in ka faɗa ka tsira in kuma ba ka faɗa ba to ka sani cewa kana ruwa kaima to Allah madaukin sarki yace illal ladina tabu ay raja'u an zalika sai dai face waɗanda suka tuba suka dawo daga barin haka wa aslahu amalahum suka kyautata ayyukansu wa bayyanu ma katamu suka bayyana abin da suka boye wa ulaika atubu alaihim ay aqbalu tawbatihim su kan zan karbi tubarsu wa ana tawwabur rahim inji Allah yace ni ne mai karban tuba kuma mai jin qaibil mu'minina ga mu'mine ba'ada ba'adal kufar bayan kafirai awul mubayyinina ba'adal kitman ko kuma wato masu bayyanawa bayan sun boye sai Allah madaukin sarki yace
innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati والناس أجمعين كالدين فيها لا يكفر عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نعم Allah maɗaukakin sarki yake cewa inal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce bil kitmani suka ɓoye abin da suka sani Allah maɗaukakin sarki yace innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi lalle waɗanda suke ɓoyewa abin da Allah ya saukar na littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila wato suke ciniki da shi suke sayarwa da ɗan wani tamanni ɗan wani kuɗi kaɗan wula'ika ma ya akulu na fi butonihim illan nar abinda ake ba su suke ci don wannan aikin ba komai suke ci ba sai wuta a cikunansu wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama da dai ubangiji ta'ala ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alayhim suna da azaba mai radadi وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا أني ولو آية ماذا الله يتكو إسر من قودة دا آية ديني وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وجيكو نيمي إلمي أو جمع أبوتا بني إسرائيل واتو يهودا وكينا باب ليفي amma wa man kadhaba alayya duk wanda ya mun ƙarya da gangan falyatabawa maq'adahu minan nar ya nemi wajen zamansa a cikin wutar jahannama wa fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار توقدي أبو هريرة yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani babu wani mutum ɗaya da zai ji labari na a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yahude ne ko ba nasare ne ya mutu bai yi imani da ni ba bai shiga musulunci ba to kuje in ka yadda ka mutu a cikin yahudanci ko ka yadda ka mutu a cikin kiristanci ko a maguzanci ko a feganci ko a menene ma ka mutu a gargajiyanci baka zama musulmin kwarai ba baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka bi masu sussuka ƴan masussukaye baka zo ka yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai mutu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam illa kana min ashabin nar in dai baka yi imani da manzon Allah ba to sai ka kasance cikin ‘yan wuta, Allah ya tsare mu. Haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa, wa matu wa hun kuffar, lalle waɗanda suka kafurta suka mutu kuma suna kafirai, mustamirruna ala alal kitman, suka ci gaba da ɓoyewa ilimi da gaskiya, wula'ika alaihimun la'ana, to wannan la'ana ta tabbata a kansu. ula'ika alaihim la'anatullah la'anar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ika da la'anar mala'iku wannan su ajma'in da mutane ma gaba ɗaya aihun mustahiquna zalika fi duniya wal akhirah sun cancanci tsinuwa a duniya da lahira wannan su wannan su ajma'in ila amun wa ila almu'minun aka ce dukkan mutane a wasu kace a iya mu'minai khalidina fiha za su dawwama a cikin ta ay la'anar ko kuma wutar da aka zara su a ciki almadlulu biha alaiha la yukhaffafu anhum al'azabu tarfata aini daidai da kiftawar ido ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna ay yumhiluna litawbatin aw ma'adira ba za a saurara musu ba don su tuba ko kuma su bada hanzari babu suna nan a cikin bala'i duk wanda ya yadda ya mutu a kafirci to babu saurara masa ba da an an halkalam alan nahayi an kitmani ahkamillah bayan an kare magana akan hani akan boyewa hukunce hukuncen Allah kar mu ka zo kan hukunci kace linzami yafi karfin bakin kaza a aka bayyana kawai fasta bima tu umar ka faɗi gaskiya ko za a yi kulikulin kubura da kai. Allati bayyana hal Allati na'am bayyana hal ibada na'am saboda haka bayan an gama wanda aka bayyana wa bayi bayan an gama bayani kan hana wato koyewa hukunce-hukunce na Allah to sai Allah maɗaukin sarki ya faɗaitar. Sai yake cewa, Wa ilahun, wato wa ilahukum, almustahiqunal ibadata minkum, wato abin bautar ku wanda kuka cancanta, ya cancanta ku bauta masa, ku bi umarninsa, ku bi haninsa. ilahun wahidun abun bauta ne guda ɗaya la nazira lahu fi zatihi ba shi da makamanci a zatinsa wala fi sifatihi ko a siffarsa wala fi af'alihi ko a ayyukansa la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi taqrirul liwahdaniyati tabbatar da kaɗaitakarsa huwar rahmanir rahim shine almuttasifu bir rahmaniyya al'amma shine ya siffantu da rahama gama gari wanda Allah zai baiwa mumini ya baiwa munafiki ya baiwa kafiri ya baiwa jahili ya baiwa kowa wannan rahmaniya ta ubangiji ne a duniya warrahim warrahimiyya alkhasa da kuma jin kai na keɓe wanda sai mumune kaɗai su a lahira kenan a lahira banda mumune ba wanda za a ji kansa sai mumuni shi kaɗai Allah maɗaukin sarki ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle mun saukar maka littafi da gaske litahkuma bainan nasi dan kai hukunci a tsakanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka wala takul lil kha'inina khasima sai Allah ya ce inil hukmu illa lillah hukunci fa na Allah ne amara Allah ta abudu illa iya yayi umarni kar abauta kowa sai shi dalika dinul qayyim wannan shine addini mai kyakke na'am sannan kuma Allah madaukin sarki yace falawa rabbika ina na na falawa rabbika la yu'minuna ina rantsuwa da ubangijinka wallahi ba su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun yi hukunci a tsakaninsu wato cikin abin da sai sun sanya ka mai hukunci cikin abin da ya shiga tsakaninsu sannan ba su ji kunci a ransu ba suka miƙa wuya miƙawa ya zo cikin hadisi ingantacce wanda imamu turmuzi ya fitar da shi ya ce alƙuddatu talata alƙalai fa iri uku ne ƙadiyani finnar alƙalai biyu ɗan wuta ne wa qadin fil janna alqali ɗaya shine dan aljanna rajulun qada bi ghairi alhaq mutumin da ya hukunci ba da gaskiya ba fa alima zalika kuma ya san haka fa zalika fil nar wannan dan wuta ne wa qadin la ya'lamu wa ahluka na'am na'am fa ahlaka huquqan nas wa huwa fil nar da alqalin da shi bai sani ba, jahili ne, ya halakar da haƙoƙin mutane, ya yi hukunci da jahilci, to shi ma ɗan wuta ne. Wa ƙabin ƙababil haƙƙi, alƙalin da ya hukunci da gaskiya, fa zalika fil janna wannan ɗan aljanna ne. To kun ji alƙalai, masu hukunci, sai ka tsaya kaga kai a cikin ina kake. In kana da ilimin kuma kana yi da gaske, kana kwatantawa sai ka shiga aljanna in kana karɓa to kai ma ka sani in kana hukunci ba da gaskiya ba kai ma ka sani Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana amma idan shi alƙali yayi hukunci yayi ijtihadi sai ya dace yana da lada biyu idan yayi hukunci yayi kokarin sa ba cin hanci yayi ba amma sai ya kuskure wanda za a bashi gaskiya sai aka bara shi rashin gaskiya amma bisa kuskure to yana da lada daya Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum